Kudi, kudi jama'a kudi, labarin kudi a gare ratanga. Wannan ai wani babban al'amari ne ko? To wai, ina isa hangara tsohuwar ungozoman nan, ko ko ha an tura ƙeya ta gidan kaso. shi kuma mushe sangare da ya kashe mandula mi zai gaya ma turawa ba ma wannan ba ina isalin matar shi madam sangare ita kuma rahama za ta shigo garin ratanga lahiya kuwa to mu saurari shirin rayuwa kenan yanzu yanzu nan talatin turi ya kai bango.
Dokta Sani da shi da hankuri suna cin karansu babbaka soyayya ta kai inda ta kai ko da yake a likitar babu cikakkiyar kwanciyar hankali. Ni ban san ba abin da zai kasance wajen Dokta Sani da ya yi watsi da likitar shi bayan mutuwar matar shi da ɗiyan shi. Abun yana da ban al'ajabi. ya ɗauki niyyar taimaka ma talakawan ratanga. Yau da safe likita tamu ta kwanta babu ciwaciwar da mun ka saba gani. A dukkan alamu hankalin Jean Paul ya tashi sai kai da kawo yake.
Iya.
Halamino.
wannan al'amari haraka sai an diba ta gaskiya wannan haraka wa salamu alaikum wa alaikum salam a iya ina kwana laya lokai jean paul a barka dai laya lo muna laya wai da Allah ba ku gane mini hita hangara ba daga cikin likitan nan hangara a ban ganta ba gaskiya a'a dan baba barka laminu na'am muna lahiya ku a lahiya lau wai hangara ce tun ɗazu nake neman ta na rasa ina ta shiga gaskiya ni ho ban so wani abu ya same ta ba mu ganta ba a'a lafiya dai dan baba ya nike gani laminu duk kun jungun jungum hakan ga kai jean paul baban dan baba ne aka kama yan sanda suka zo suka yi cumu-cumu da shi ana tuhumar shi da zargin yana cikin masu cuwacuwar maganinka na jabu
ikon a'a yaya za a ce wai babana yana cikin waɗanga harkokin a'a dan baba kwantar da hankalinka ka kwantar da hankalinka ka nutsu ka mini bayani ya ne ne abin yake wai waɗanga abubuwan ne ake cewa wai babana yana da hannu ciki abu guda ni sani babana yana da matsalar kuɗi don haka ko ma yana da matsalar kuɗi bai iya shiga cikin irin wannan harkoki in akwai wanda zai sa shi cikin wannan harkokin baban mato ne don saboda shi ne zai kawo waɗanga matsalolin lalle na ji wannan lalle wannan matsala ce amma ka ga dai a halin yanzu da ake ciki lalle mahaifiyarka tana bukatar ka laminu na'am ya kamata ka raka shi wajen mahaifiyar shi eh kwarai haka za a yi haka za a yi to aiki na fa a'a wajen aikin ka kwantar da hankalinka in dai wannan ne ni na ji da wannan ba hangara ba ce eh ni na ji da wannan kabarin da ita to shi to shikenan iya ga kafan nan mu ya isa za mu je za mu je mu dawo Aha, to ba laihi ba laihi.
yau da safe ramatu ta ziyarci ladidi a makarantar littattafai hushinsu ya wuce yanzu sun koma abokai na gari kuma suna jun juna
Wa alaikum salam kai ramatu Na'am, sannu yawa.
eh kin zo sayan mai ne wanda zai sa fata haske kai gaskiya ni ban so haka nan ba rashin rabona ma da izin sai da wannan man ni wannan harkar na barta ba zan so ba a ce a bikiyata ta sayi mai ta sha hawan da hatta za ta haske A'a Ladidi, ni ba wannan ya kawo ni ba, amma in kin san kina da mai wanda zai ƙara damƙon zumunta tsakanin aminai, kawai sai ki sai da mini. Ina da bukata, in kuma kin san baki da shi, zan je in nemi ko da wani malami ne, ya muna addu'a ko in gari ko ni da abikiyata za mu shirya.
kai ni ban san wani malami ba amma na san wani boka gobe da nisa in kina so sai in kai ki wajen bokan nan kai amma ba zan so ba a ce na kai aminiya ta wajen dan iskan bokan nan kin san bokan nan abiki- abokin sarakuwa ta nijaru ba zan so ba a ce na kai ki wurin shi kuma ba zan so ba a ce aminiya ta tana shafa mai mai sa fata ta yi haske Ashe, ban gaya miki ba Ladidi, na samu wani gida.
kyai ramatu kin sami gida masha Allah ina ta yaki farin ciki Na gode yana da kyau akwai komi ciki, mi zai hana ki zo ke da ɗiyanki ku zamna tare da ni.
ke ramatu kai gaskiya ramatu na gode allah ya saka da alheri ba ma san ma zan ce miki ba Salamu alaikum.
Amin alaikum salam.
A'a, Allah sarki. Yau ji daga shigowa na ji hira ta karbe a bakwan kai ladidi. Ramatu sannu.
Yawa abubakar.
Yawwa, sannu ladidi.
yawa Yau gidan mice aka yi na ga ana ta zumiri ana ta wani abu. A dan sa cikin hira ko?
kawai zance ne tsakanin mata to ladidi zan bauki zan duba wani dan littafi nan da nake nema tun kwanakin bayan nan to ramatu karki jima to sai na da Ke. Yau gidan mita naga kina ke da waga tsoho abu keki. Ramatu.
kai bubakar tana gaya min ne da ta sami gida nake taya ta farin ciki daga baya sai ta ce mini ya kamata gidan nan da ta samu babban gida ne komi da komi akwai mu zamna da ni da ita da iyana mu zanna tattare shine ni kuma sai na ce mata kai gaskiya na ji daɗi na amince mata Kai, bari gani. To, ke san wani abu da zan faɗa miki? Wallahi ladidi da ni ne matsayinki. Wallahi da sai na nazari matuka kami in ɗauki shawara wannan matar. Kakki mantawa kwanakin bayan na abubuwan da ta yi miki. Lehin da bai ta kara kara ba a kan shi ta kore ki da wani ma'aikatar ta ta kitso ko kin manta?
ban mance ba amma abubakar ai ko tsakanin halshe da haƙura ana sabawa
Amma ya kamata ki yi nazari hon. Ni dai ga sabon goyon bayan haka.
na san da haka ni sha ta da kai abubakar akwai ka da shigun shigula mina ne ya shahe ka jiki saboda allah da annabi diba ko zancen soyayya da kake ta tsakanina da kai ni ban su mu tsaya a haka Baki fahimce ni ba ni ba haka na kanuyi ba.
diba abubakar ni za ni tahiya ta ma in je in ta yin ɗauko ɗiyana yanzu ke irin gobe da zaki yi min kenan godiyar mayi kake mantawa hanyoyi da yawa ne muke da don mu kasar rawe ki ramatu ramatu na'am diba ni yanzu zan ta in nemo yarana amma dakata mana yanzu in ga kaki na samu littafin dakata ina zuwa To, Diba Abubakar, tsakanina da kai yanzu babu komi. Halakan nan da take tsakaninmu ta wurin aiki ta isa a tsaya haka nan babu wani zancen soyayya kaga ta hiyata.
Bubakar ya kasa ciwo kan Ladidi. Ta zo ta ziyarci mijinta Laminu, amma wannan mutum ne ya banza jaru. Ta zo ta yi tsaye a bakin shagona.
mama gaskiya abin nan ya isa haka ya isa haka ya kamata a wannan abu ya daidaita daga yau ni ba zan ƙara ba da kuɗin kuɗi ba ba zan ƙara ba da kuɗin abinci ba abin nan ya isa tunda Allah kaddari gashi kina ai- kuna yin aiki kuma albashin da kuke samu ya hinawa don haka ban ga wani amfani in zo ina ba da kuɗi na ba kuma La ha'ilaha illallah. To, Laminu, kana da hankali ko? Son kaka in hita garariya? Ina yawon bara ko ina roƙo? Kenan Laminu ce baƙin ciki kakai, na hika albashi.
duba ina ni ho ba zan ba da ko dalata ba a ciki kai ni abin da ma zan yi a nan shine zuwa zan in nemi wani wuri in samu gi- gida haya in ɗauki ko ciki da falo ne in zamna ni da iyali na nima mu wala irin na kowa da haka ni ba zan ƙara ba da ko dala ba To, me sa shi? Kai Laminu, kai zama namiji. Kenan ita matar kaladidi macishiyar soshiya ta ciza ta noce. Oh, haba Laminu. Di ba ka gani fa, ni ce na aihe ka ni ni ɗauki cikinka na aihe ka ni sha hitsarinka ni sha wahalarka duba tsaya tsaya haba da Allah inna ku bari ni dai na kawai da Allah ku bari kenan ita ladidi son ta kai shi ta shiga tsakanin ɗa da ma'aihe shi Salamu alaikum.
Amma alaikum salam kai ladidi.
kai masoyiya ta ladidi barka da zuwa kai Allahu akbar masoyiya rabin rai Kai, di ba ka ga Laminu. Ba ka da lokacin da zaka kula ni. Kai daga ka ga magaba. Ina zaka kula ni. Kai hankali ma dan ma ka tamare ka. Iya, Ha ladidi.
kun gani yanzu na ma sami gida ni da Ramatu. Tun za mu taimake mu zauna ni da diyana mu katan bararar shi.
A a a mina na.
Wallahi A kai iya.
ladidi alhamdulillahi. Ke ma yanzu sai ki wala ki sakata ki bararrake ke ma ki samu wurin tsugunni kai alhamdulillahi ladidi.
kin dai gani iya ka iya gaskiya sai ina jin kumye abin da nan miki iya dan Allah ki yi haƙuri gaskiya iya na sa ku tamka uwata ce da kuka aihe ni ko na tahi na samu wancan gidan iya ba zan taɓa rabuwa da ku ba diyana kuna matsayin kaka gare su ni kuma kuna matsayin uwa gare ni ba zan taɓa mantawa da ku ba har abada Babu lahi ladidi ni ma na gode na gode ladidi.
Iye? Hey! Kakare kakata. Oh, kuma maharin turare uwa ta yi kwalba dai in gaya miki. Kuma shi tuwo tuwon daina. Ah, saurara ka jiya. Saurara laminu ka ji abin da ladidi ga faɗi. Ha?
ina Kai ji tsaye da rana tsaka zaki fi ɗan mashikoki na kaka. To ni ce kakarsu dai in gaya miki.
to ina ni gani nake wannan kuma ai abu ne wanda ya kamata a rika nazari in za a yi magana kashiya da ta hudi za ta komawa can saurari mata ka dama ba san ka ta kai ba za ta tahiya can wurin mace kyakwata Ke jaru dan Allah ki bar wagga jaraba. Kullun jaraba ke kullun ga ki dai jaraba dai. Wagga ja- jaraba da kika ita ta kullun ga tadda miki hawan jini. Ya kamata a ce ke kwantar da hankalinki.
Ha, ayo, ni in na kawai abin da nake so anan ki fahimta in ma ladidi ta so mace ai duk ke kika jayo ke ce wani tun da kika aihe ni mat- har yanzu she shekaru na da diyana matsayin jariri nake ko wani lokaci dai kini kini kini kini dole ne ladidi ta yi haka ne yanzu laminu abinda za ka yi min ke ga ha ne ha'uwa ka ce mutunan banza Haba da Allah, mutumin ina ku yi haƙuri.
mutunan Ku ba- banza wani ka gani mutunan banza mutumin banza.
iya kun gani ko abin da nake cewa A kai.
dama na ce yayi hankali kashanta sai ta mare ta mammare shi kuma gashi na gashi.
an mammare shi Haba.
Jaru ta sa Laminu gaba zuwa gida sai ka ce jinjiri. Abun ya ɓata mala didi rai. Mutanen likita suna kallon su suna dariya. Ladidi ta tafiyarta. Tsananin rana a yau bai hana Dr. Sani zuwa wurin aiki ba. Ya iso da gaggawa.
a takaice dai dr sani bai yi marabus ba ya nemi wuri ya yi zaman shi a nan ratanga
gaskiya labarin nan ya farantar da ni sosai Hmm, ai gwanda da bai yi marabus kin ba saboda yana taimaka ma matan ratanga sosai sosai Haɗi gaskiya dai. Ce dai ya tsaya saboda hankuri ko?
kai ko dr sani ka taɓe dama tsohuwar budurwar shi ce sakin wawa kenan gaba ɗaya
malama eh, sakamakon radin da muka miki ya nuna mu da cewa ƙari ne gare ki a cikin ma'aihuwa kuma wannan shine karo na biyu da muka samu a sahiyar yau a gidan likitan nan me likita ƙari ne gare ki kuma ya girma kwarai yanzu dole sai an yi maki hoshi don a samu a hudda shi likita ba zan mutu ba a'a insha Allahu za mu yi miki hoshi kuma mu bi ki sau da ƙafa idan muka hudda shi insha Allahu ba abin da za a samun ki
to likita na gode Allah ya saka da alheri amma dai ni dai kai to ina dai tsoro ya ba komi ba komi ba komi To.
eh jaki jaki zamna ba komi eh ba komi Jean Paul na'am dokta na ji daɗi kwarai da ka ciwo kan inspector Zina kuka zo nan gidan hankuri tare na ji daɗin haka a dokta wannan ai ba komi ba ne Ina kwana Inspector Zina.
Lahiya lau hankuri an tashi lahiya.
Lahiya lau.
Na yi murna da muka zo gidanki ni da Jean Paul. Dokta Sani, na'am lahiya na gani kamar yau baka cikin yanayi na jin daɗi.
to eh, yanayin ne haka nan sai hakuri
Zan saurari hankuri game da rahoton nan na ɗan jarida da ya kawo mata.
To, ni wannan lamarin na yi tsammanin da in na ajiye murabus kina duka komiya ta yi daidai. Amma sai gashi sun ki amsa murabus nawa.
Ina da masaniya game da bincike da ake yi na magunguna da ake saida na jabu. Dokta Sani ba na gaya maka ba.
Eh lalle kin nuna mini cewa magungunan nan na jabu ne ake kawowa a sauya da na kirki kuma a yi takarda ta ƙarya. Wannan ya kawo yaɗuwar magungunan a cikin al'umma wadda har ta kai ga mutuwar ɗiyar sama.
ai insha Allahu na yi alƙawalin sai na kama ga dukkanin wanda yake da laifi
To madalla ya yi kyau.
ina da labari mai armashi da nake so in gaya muku to madalla hangara ta sanar min da cewa sangare shi yake saran da magungunan nan da ake saidawa na jabu to Kin gani ko hankuri ashe kina da gaskiya.
don haka ni yanzu zan saki hangara To, dama kin yi unhwani da ita ne kamar hatsin koto, haka ne?
gaskiya ne saboda sangara mugun mutum ne don ina zargin shi da sa hannun shi aka kashe yaron shi mandula hankuri na yi imani da hangara za ta kai ni inda nike son zuwa shi turawa bai sanya matso ga 'yan sanda alhalin mu aikinmu ba haka yake ba saboda mu bamu iya zalunci ba bamu iya cin hanci ba don haka ina son ki bani takardun nan A'a, bai yiwuwa. Bai bani wannan izini ba. Da yana so, da kanshi zai baku.
A'a, ki gaya mini gaskiya.
Haba hankuri, ilin sahi ki gani mana.
bai kamata ki ɓoye mini ba saboda ni 'yan sanda ce in ta kai ta kama ina iya kama ki a to in haka ne ga hannuwa na ki kama ni ki duk abin da A'a, kike so a'a kai da Allah ku kwantar da hankalinku idan ba ku nutsu ba ai ba za ku iya fahimta abin da ya kamata ku sani ba kwantar da hankalinku ni fa ba za ni bada komi sai na san halin da turawa ke ciki
alo a gawar turawa a ma'ajin magani kuka gani to ku jira ni ku jira ni kar ku taɓa komi ku dakanta ina zuwa eh ina zuwa hankuri na'am ki yarda da ni kamar yadda ni na yarda da ke kin dai ji
an yi kiran inspector zina a tashar motocin ɗaukar kaya daraktan kiwon lahiya yana jiranta tsakanin wasu motoci Inspector.
wi Ya ina kwana?
lahiya lau daraktan kiwon lafiya Ya muna lafiya.
to alhamdulillah ga nan dai To madalla. Eh wato kin ga nan cikin wannan tarago nan ne muka tar da gawan nan nan tarago mai dauke da magunguna.
e gawa dan jarida turawa da ya bace ya, ya naga kamar kuna farin cikin ganin gawai Eh wato farin ciki na ba dan mun tar da gawa ba a'a abun da muka tar da bayan gawa shine yake sa ina farin ciki dan saboda inda ba haka ba to da mun buga kawai.
kenan kuna da tabbacin wani abu kenan Magunguna abun da muke nema mun tar da shi a nan cikin wannan ga- wannan wannan cikin cikin taragon.
kenan an tabbatar da maganin shabu in na gane wannan babu shakka ko guda magunguna na jibu su ne don saboda kuma kwalayen sai suka juya takardun don saboda idan an zo ba za a iya gane komai ba darakta kana ganin iya binciken da kuka yi hakanan ne binciken da muka yi hakan gane bai da kuskure ko guda kamfanin da suka aiko magunguna mun yi musu tambayoyi muna jiran su ba mu amsa kana ganin darakta za su iya ɗaukan magani su je da shi wani wuri su saida ku ba tare da sanin ku ba wannan ai babu mamaki magunguna ana dauke su aje a kai su a saida su ba ma sai an tambayon ba wannan an taba yi ai ba so guda ba dakata darakta har yanzu baka bani amsoshin tambayar da nike maka ba in bin bace ba ina ganin rubutun ne suka sake ma kwalaye na dauke da sunan ma'aikatan sangare
eh kamar abin da yake nufi shine cewa kamar rubutun da aka gani bisa kan kwalaye akwai sunan kamfanin sangare ko kwarai kau to haka ne magana take yanzu mu da kanmu muna so mu yi bincike mu ga mu gano gaskiya al'amarin kuma shi da kanshi mushi sangare za mu shi tambayoyi darakta wannan ba zai hana mushe sangare da shi da ma'aikatan shi ba su durkusa a gaban kotu Assalamu alaikum.
wa alaika salam Eh, muna lahiya inspector.
lafiya lausama Na'am.
eh duba ka gani wa'in shine dan jarida turawa duba ka Eh, gani Eh, wannan ba shakka shine dan jarida tura wanda ya sai da rayuwar shi cikin wannan al'amarin gaskiya ban shi daɗin haka ba. Duk inda raina yake a ɓaci.
Inspector Zina, soja wallahi ma'aikatan duwanyi sun faɗi gaskiya. Sun ce sangare ne da shi da mutanen shi.
tun da haka nan ne za mu tambayi alkali ya ba mu izinin kama su shikenan ƙaryar su ta ƙare
A wannan lokacin hangara tana likita tana ci gaba da aikinta kamar dai babu komai. Lalle hangara ta isa.
Wai mutanen nan saboda Allah miske ni da ni ne. Ha? Tun da safe ni kaɗai ina aiki ya ja ka. Ha? Mace hudu na aihuwar da ita ni kaɗai gudan raina. Ha? Kowane ya yi zaman shi ya noke ni kaɗai ina aiki. Wallahi wannan abun ya fara isa ta Allah ku.
Hangara.
Kai?
Wai ina Dokta Sani ya shiga. Ni tun ɗan sai neman shi nake hankali na ma gaba ɗaya ya tashi.
Yanzu kai saboda Allah Jean Paul yanzu rana gatse gatse ne zaka zo aiki. Ha? Wai kuma ka zo kana min wazan- wani zancen Dr. Sani Dr. Sani. Ha? Maimakon ka zo ka kama aiki ka je ka sa riga sai ka zo kana mini ka gashi je ka sa riga dan Allah ka zo mu kama aiki.
To to to. Kai. Amma fa kai hangara kenan. Gaskiya yau na ji daɗi na yi farin ciki da naga fuskar ki haka yau.
Dawa kake? Ha?
Gaskiya hangara na ji daɗi da ba a kama ki ba.
Wai ni eh, zancen me kake yi ne ban gane maka ba.
A'a zancen inspector zina nake.
Oh.
Kin gani yanzu na inda kike hankali kwance ba ki da wata matsala. Kin gani in dai har sangare yana cikin kangi. In dai har sangare ya fita daga cikin kangi to fa kina cikin matsala dan dole sai na tsaya fa. Sai na fa tsaya tare da ki.
Kaga Jean Paul.
A'a kwantar da hankalinki kwantar da hankalinki. Yanzu za mu haɗa hannu da hannu. Za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi za mu yi aiki.
To na ji.
Yawwa Je ka.
to shi Ka je ka sa riga aiki ka zo mu ci gaba da aiki haba Jean Paul.
To.
Ha aiki ya mana yawa kana nan kana ta. Je ka da Allah je ka.
To, ‘yan uwana masu saurare, sangare dai ana zargin shi a cikin masu laihi. Shin ana iya kama shi kuwa? Ita kuma hangara ta shiga cikin masu laihin kuwa? Wai shin ma, shi sangare shi ne oga kwata-kwata. koko akwai wani a gaban shi shi kuma sama shugaban kwamite wanda ya zargi Dr. sani a gaban jama'a menene makomashi ita kuma rahama wani irin ciyo ne ke damunta sanin wannan gaba ɗaya sai a biyo mu a cikin shiri na gaba rayuwa kenan.